أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau litinin talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafantan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai yau kuma halka ta farko halka ce ta hadisi muna kuma cikin lissafi na bulugul marami hadisi na ɗari biyu talatin daidai wanda malam yake cewa wani bin umara radiyallahu ta'ala anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi an nabiya sallallahu alaihi wa sallama cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naha an yusalla fi sab'i mawatin an yi hani yayi hani da ayi sallah akan wurare guda bakwai an gani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani a yi sallah a wurare guda bakwai na ɗaya almasbalati juji bola manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani a yi sallah a juji wal majzarati da kwata mayanka inda ake yi yanka dabbobi wal maqbarati da makabarta inda ake na mutane wa qari'ati tsariki da tsakiyar hanya an hana musulmai su je su tsaya kawai a wurin kama yin sallah a wurin wala hammami da bayin wanka bayan gida kawai mutum yi saboda jin daɗi kawai sai ya shimfida da duma kawai shi shi ga shi buhari ne shi wala hammami da bayi da bayika an hana wa ma'atinin ibli da matirka raƙuma da maɗaura raƙuma inda ake ɗaura raƙuma ko inda raƙuma ke zama an hana a je yana sallah a wannan wurin wa fauka zahar baitin lahi ta'ala da saman ɗakin kaba kawai sai kai dare dare a sama kawai ka uga ne an gani to an hana duka zai iya faruwa mutum ya hau sama ana wani aiki a saman kuma lokacin sallah ya yi ya ga kafin ya sauko ya zai zama wani tsawainiyar kawai sai kabbara wani aka fito ina ne algibiran na kai ko dama ai nan ne aka ce to kuma kai ka ne sama da ina kalla to ga gani ina ga ce rawawa tirmidhi wa an abi marsadi ala wanan radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ni da kunnuwana na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tusallu ila al-quburi kar ku yi sallah ga wuraren da yake kaburruka ne wala tajlisu alaiha kada ma ku rika zama akan kabarruka ka gani kar ayi sallah inda kabari yake kar kuma a zauna akan kabarin wa na bi sa'id radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abdullahi an karbo daga abu sa'id al-khudri idan Allah ya kara tabbata gare shi kara yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shabi na 85 irin nawa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza jaa ahadukumul masjida idan ɗaya daga cikin ku ya zo masallaci falyanzur to yayi duba sosai ya dudduba fa in ra'a fi na alayhi aza idan ya ga datti ko kazanta a cikin takalminsa falyamsahu to ya goge wannan kazantar wal yusalli fihi ma sai ya sallah takalmin shi akradahu abu dawuda abu dawo da ya rawaito mana wannan hadisin ibn kuzaima kuma ya inganta shi wa na bi hurairah ta radiyallahu ta'ala ba zai yawa ba kuwa wa na bi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza wudiya ahadukum al-adha idan ɗaya daga cikin ku ya tashi gabanta da kuffai da kuffinsa fa dahuruhuma asrabu tsarkin wannan hufin shi ne kasa mu je ko mu tsaya to za mu tsaya nan don ba yawan ba fahimtar da iyawan shi ne za mu koma inda muka fara wani abu wani bin umara radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa na annabi sallallahu alaihi wa sallama an yusalla fi sabai mawatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani da ayi sallah a wurare guda bakwai na daya almasbalat juji wurin da ake zubar da bola wal majzarati da mayanka inda ake yayyanka dabbobi kwata kenan ake cewa yanzu da kwata kawai shi ke nan hausun da kowa zai gane an hana a yi sallah a kwata an gani ko ba wai premises inda ake yankan idan ya zamanto daidai can shi ne ake yanka nan wurin kuma nan muke kaskasa namomin naman mu duk za mu yi sallah ma nan amma can inda ake yanka da ga kaman inda muke wutowa a hanya za ga an yi wani siminti haka an yi wani makwarara to irin wannan wurin aka hana amma nan inda muke kasa nama ba za mu yi liman jam'in mu ana an gane ba wai ana nufin gaba daya land din da ake shi dai kwatan wurin da ake yankan ba yadda ba saboda aljanu na kwantawa wurin aljanu suna bidiri a wurin an gane a to ai shi sa ma juji ma shi bola ma ainihin da matattaran su ai da bayi duk to za mu karanta wa qari wal makbarati da makabarta su ma duk aljanu suna zuwa saboda wurin yana yin duhu ba mutane ba kowa to dama su aljanu kuma irin wayannan wuraren ce suke zartuwa ba wa qala da tsarki da tsakiyar hanya saboda mutane na wucewa sai ya zama da damuwa wal hammami da bayi kaga shi ma bayi dama akwai aljanu a wurin to kuma wurin kazanta ne wa ma'azin da tibri inda a yanzu akwai wasu bayukan sun fi ɗakin wasu Allah malam to bayin ne zaka shiga har da tiyi ba ka gani to kaga wannan ai ya fi ɗakin wani wa ma'atinin ibli da ɗakin da wurin da ake kawai da raƙuma wa fawqa zahir baitullahi ta'ala da saman ɗakin Ka'aba shi ma an hana yi sallah wurin wa ana bi martan da ganin radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ni da kunnuwana na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu ila al-quburi kada ku yi sallah a wurin da yake makabarta ne wala tajlisu zuwa kabarruka shine makabartar ne ko haka za mu fasara yanzu wala tajlisu alaiha kada ku zauna akan kabari to amma wala ban dai mutanen mu mali ana samu yanzu ba sai ga mutum ya zauna akan kabari Allah ya yafe mana akwai kurakurai da ake yi da yawa وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزار صلى الله عليه وسلم ya ce idan ja a dukumul masjida idan dai daga cikin ku ya zo masallaci falyanzu to ya tsaya ya duba fa in ra'a fina alayhi aza idan yaga ya tako kazanta a kafarsa ko a takallunsa aw qadran ko ko ita ma dai dauni ne na kazanta din falyamsahu to ya goge wannan kazanta wal yusalli fi ma yayi tana takalmin shi akrada wa abu dauda wa na bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wudi'a ahadukum al-aza idan ɗaya daga cikin ku ya taka kazanta da kufai da kufinsa faɗuhuruhuma a turabu sarkin wannan wufin shine kasa wani muawiya ta bin hakan ba mu zo nan ba Allahumma amfana bihi wato abin da ke faruwa da ya halatta a rika yin sallah da takalmi an gane wannan ko zan Allah yana sallah takalmi da da masallacin nasa ya shi masallacin za ga an ce idan kayi kaki ka tofar ka tona kasa ka toba sai ka rufe da kasa za ka ga da yashi ne kenan wurin ko ba haka ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ta karmi wata rana sai manzon Allah yana cikin tsakiyar sallah ko sai ga ya cire takalman sa yayi wurgi da shi sai mutane aka ta cire takalmi yana wurgarwa bayan an gidar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga kuna ta wurgar takalma kuma sai suka ce ai mun ga ka wurgar da naka ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mala'ika Jibril ne ya zo mini ya ce min kasan takalmi na na taka wani da jasa shi yasa na shiri kuma an ce muku ne suka ce a to sai malamai suka ce kai yanzu wane ne zai zo wani mala'ika ne zai zo ya gaya maka taka idan annabi fa kenan annabi ba ka ce ko idan annabi mala'ika ya zo ya gaya masa kare duba inda annabi yake taka tsantsan a al'amuransa gaba daya to sai ga shi an taka wannan jaka mala'ika ya zo ya gaya mai kai wani mala'ika ne zai zo ya gaya maka to da mugu rawa ba kama idan takalmin ka kana tabbaci cewa baka taka da jasan ba to za ka yi shi ne rigiman da ta faru kwanan nan sati biyu da ya wuce ko sati uku da wani ya shiga masallaci ya takalmi kun tuna wani kamar wasu ba ne ko ya shiga masallaci ya takalmi haka ita rigima kaza kaza kaza kaza to kaga da ce muna yin karatu duk bai kamata a zamanto ana ta rigima a kai ba saboda dama can ya halatta a shiga masallaci takalmin matakar an san bai taka da ya sa ba to irin kamar wayannan takalman nasu na su taka dama daga moto ne zama biyu sai jirgin sama ko malam ya gyara mu sai jirgin sama to amma dai abin lura a wurin kawai shine mu musulmai mun kasa mu nuna masa kiman wurin mutum shine kawai matsalar amma dai ya shiga da shi ba wai laifi bane an gane kawai mu musulmai mun kasa mu nuna ne kima cewa nan mu muna ganin kimarsa al'adar mu baya halatta a shiga wuri mai kima takalmi an gane ba amma shigarsa ba wai laifi bane mu ne dai a kibance da ba to kuma gashi ma yanzu mun karanta da za lafi ka duba in babu komai ke sallah ta mun ka ko ba ka makaranta ba yanzu to kawai sai mutane aka siyasantar da magana saboda AABD da APDD kaza kaza aka yi ta bugawa malam da gari ne kenan rigiman osun ba zuwa Kano aka mai da shi siyasa kuma PDD da AABD aka yi ta bugawa kaza kaza idan suka mutane sun kasa mai wa'azi mutum na dinna karanta comment din wasu duka wannan ya nuna cewa ne kuma samun ba wanda ya kamata su gyara kawai babban abu ya kamata a nuna mashi mataimakin shugaban kasa cewa nan wurin ibadar mu ne al'adar mu da ɗabi'a mu in za mu shiga ba mu shiga da takalmi obama ma na amerika da zai shiga masallaci ya ce kai ma sai ka kyautata ka cire domin girmama addinin mu shi nan magana ya kare ba sai an tsare imani an gane wannan Allah ya ce mana to amma a yanzu dai kam zai yi wuya wannan hadisin ma ya aiki kawai ka gani na shigo masallacin zagarmi kawai ina kabbara zai yi wuya ya aiki ko ba ka bane in aka samu wani ma mai zabi a gida laushi na zai ko ba ka bane to ka gani to ka ga akwai sunnonin da ba ko ina bane ba za a aika za a aikata su ko ba gaskiya ba irin wannan sunnan da ya sallar takalmi zai yi wuya kai ko ɗakin ka ne zai yi ka bari da shigan ma takalmi in ko har ka bari da shiga ɗakin ka takalmi sai ka ta rungumi zuwa zuciyarka wannan ma dai ya ma raina mun wayo ne ba ko dan ma yana ganin ina ganin shi malam malam ne bai san zan yi a da malamin almalintan a gefe ba da cimai sai dai kawai ku gane mutum ya ce ya malam amma a zuciyar shi bai so ba to sai ɗakin Allah ko yanzu idan da ni da kai ɗakunan mun za shiga sai an sai takalmi sai a ɗakin Allah ai shi ne mafi cancanta a girmama Allah ya faɗa cikin sunan hajji yana cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa babu wanda zai girmama wani abu wanda yake da alaka da addini sai wanda zuciyar shi akwai jin tsoron Allah da haka ce wannan buta ta masallaci ne to ana son ka girmama ta saboda alakanta da masallaci ta sha bamban da butan ɗakin ka shi ne abin da Allah ke nufi wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal haka ce wannan yana da alaka da masallaci ka girmama shi ko yana da alaka da wani abu na addini ka girmama shi an gana wannan da nan ne muke ganin kurakuran da yawa daga cikin mu mutum zai dan barge mu sai daga cewa ya barge mu kamar bindin kanari Allah ya ji mu je darasi na gaba sira almajiranka yau to da an je wu zai ka gudu ko to ba laifi za ka yi yin haka amma an ka tabbatar da kalmar yana da tsarki na'am eh su al'adarsu ne wannan kwanciya takalmi bayan zuba maganar shi a je zana magana ne akan sallah da takalmi yaya musul yaya mahangan musulunci a kai ba sa alama ba mahangan musulunci akan sallah da takalmi haka ce yayi mu je tsira ba siya ba za a tashi za a kulle ba za a yi bake ba sirori ba kirga a gani in sun kai yawan mu a tsayuwa mu ba ɗaya bane alhaji ma ba ka da shi kenan tunda ka fara karewa inna lillahi wa inna ilaihi raji bari za a sai da kai guda ɗaya a sai maka littafi guda ɗaya ko ba har ma kiret ɗaya za mu siyar na kwai sai a sai maka littafi guda ɗaya alhaji ko a dai talika za ka siya to shi kenan shi kenan ai na san ka ba wasa ta darasi na goma sha ɗaya ko ashirin da ɗaya nan ya kamata mu tashi ayatul hijabi nan za mu tashi ayatul hijabi nan za a tashi a darasul hadi wal ishrun darasi na ashirin da ɗaya ayatul hijabi aya ta hijabi ma'ana shamaki da Allah subhanahu wata'ala ya saukar tsakanin manzan tsakanin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ayar har ila yau ita ne take aiki a matsayin shamaki tsakanin matanka da wanda ba kai ba duk wanda ba kai ba to bai sai shiga maka daki ba sai bayan yayi sallama saboda iyalinka ta kinsa an gane wannan to wannan ayar ake magana ne an gane wa fariyatul hajji da kuma farlanta aikin hajji wannan darasi na ashirin da ɗaya abin da zai karanta da mu kenan malam ya fara da cewa fi sanatul kamisa a shekara ta biyar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nazalat ayatul hijabi ayan shamaki ta sauka ma'ana cewa wane ba zai ga matan wane ba sai dai ta hanyar hijabi akwai shamaki tsakani wa huwa khasun bi nisa'i rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan ayatul hijabi aka ce ta sauka ne ke bantacce da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wai da su alta mu hunna yayin da za ku tambaye matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fasalu hunna min wara'i hijab to ku tambaye su ne ta bayan shamaki ya ba za ka shigo ɗakin matan manzon Allah ya zo na zo tambayan ka zan haka cewa za ka tsaya ne bayan shamaki kamar misali sai a sa wani labule sai ka zo ka zauna ni cikin iyalan ummul mu'minina na zo tambaya ne kan hadisi kaza ko na zo tambaya ne kan hukunci kaza haka haka za min wara hijab ko fasalu wunna min wara hijab ka tambaye ta bayan sharadi zalikum azhar li qulubikum wa qulubi wannan shine mafi tsarkaka ga zakatanku da kuma zakatansu amma gairu azwajin nabi kaga matan da ba na manzon Allah ba fa um ko fa umirna bigajil basari sai aka umarci mutane da su karfa idanuwansu duk matan da ba ta haka ba kan kalle ta sai ka raba wannan har ma har ma bai gane ka alhaji kana dai jingo to ba ruwa na ne duk matan da ba ta kaka jawa wannan matan wana ne har ma bai gane ba yawwa kar mutum ya ce wannan matan kan ne a'a ka kulle idanka wa Allah yi budi na zai wannan kada kuma su yadda kwalliyarsu kawa cin kwalliya ake cewa a ƙasar Hausa cin kwalliyarsu ya bayyana ga wani mijinsu kwarai kuwa malam Buhari kwalliyarsu kada a yadda wani ya gani sai Allah ya lissafo wanda aka yadda iya ganin kwalliyar mace suratul nur ko ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أولاد النساء وأنا آية منفصلة كو ba wanda ya halatta ya ga kwalliyan matanka sai kai mijinta ko babanta ko babanka saboda daga lokacin da ka aure mata to ta zama haramun ga babanka daga lokacin da babanka ya aure mata ta zama haramun gare ta yasa aka yadda shi zai iya ganin kwalliyanta an gane ba wanda zai ga kwalliyan matanka sai kai sai babanta sai babanka sai wani sai sai mamanta sai mamanka sai ɗan uwanta ma ɗan uwanta na jini mata sai ‘yan uwanka mata, sai ɗan uwa mata dangi dangi- mata kawai gama garin mata za su iya ganin kwalliyar sai wani sai ifin sai yaron da bai iya sanin menene mace ba an gane ko yaron da bai iya sanin mace ba ba zai iya cewa wannan nono ne ba ko wani abu makamancin to irin wayannan yaran amma yaran mu ne yanzu din nan tas ko su ma baya halitta eh man a ba ko mu faɗa nan an ban faɗa nan mai za mu yi ba duk yaron da yake yake iya gane wannan kaza ne a jikin mace wannan kaza ne haka ce jami'i layi da ya zo zai shiga ɗakin matan da ce lare ta riga ji duka fuska ta ai yaro ne ce suka ce auren ki ne yaro in auren mu wannan ba yaro ne kan suke sai kuma dattijo wanda she- shekara ta ɗauki ta ɗauki sha'awar shi kamar ne misali yanzu liman babban liman magan ai an gama kuma ko sai dai a ta addu'a kuma a rabu da duniya lafiya shikenan balan na ma aran ma rashin lafiya ko mutumin da ya rayu da wannan shekarun a cikin hidiman addini ai alhamdulillah ko ba haka ba Allah ya ce mai ta irin wayannan amma ka kamar su ne anguwa da alhaji hamza da zaran zai shigo ɗakin ka sai ka ce ɗaya alhaji hamza tayi tayi sai ka ce alhaji ta shigo an gane wannan ko ai ai mana ko ba ka ba har wani tani ne ba eh arafa wani yana mun ka hana ne wani ka wani Allah ya ji an gane wannan ko to in ba irin wa'annan ba ba a yadda ba kan kalin miji baya ci ko yana cikin wanda aka ce ya gani to ka gani to shine malam yake gaya maka su mata za an ce a kulle ido ne kada kuma su bayyana kawansu to wannan zai nuna maka da yawa mu ne muka saki karantarwa musulunci sai wani muke tambaya to yanzu yaya kenan sai a ta kulle ido a yi tafiya gurguwa na aka ce a ka kalla inda za ka saka so da saboda tafiyar ka ba ka kaga ido kana kana kana la ilaha illallah dan sai da girma haka kawai kuri yayi kyau ba ma dai ba sun dai ka kan dai ma dai a ce babban kobo ne ni ka wanta da ni ba haka muke ba san kasa ma kawai sai a gara ba yana neman kallon shi da kai ka san wasan kasa Allah ya ji mana an gane wannan ko to wayan kasimul hijabu salatata aksar aka ce hijabun ya kasu zuwa gida uku ahaduha khasun bi nisa'i rasul sallallahu alaihi wasallam na farko shine wanda kawai matan manzon Allah yake fanta wasnani su kuma guda biyu ya umma nisa'a rasul wa ghayruhunna ya hada matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne wannan fal awwalu na farko huwa an tasira mar'atu jami'a badaniha shine mace ta sita da dukkanin jikinta hatta wajaha wa kaffaiha har ta fikan hannayenta da kuma fuskanta wa huwa alladhi nazalat fihi ayatul hijab li tani sallallahu alaihi wasallam wannan shine ya sauka akan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma kaɗai yake banta wasani na biyu an tafsira al-mar'atu jami'a badaniha shine mace ta suturta dukkanin jikinta illa alwaja wal kafaini sai dai banda fiska da tafukan hannaye ma'ana shi wannan zaka bar fiskanta kaga matan annabi har da fiska da tafukan hannayen su duk ba yadda wasu gani ba su kuma ga magarin mata to aka ce fiska za a bude ta tafukan hannaye za a bar su wa za ulama wasu sashen malamai suka ce wal kadamaini ba laifi a iya ganin diddigen kafanta ba ne a iya ganin diddigen kafanta shi ne kaga a kasar hausa mata suke yin lalle ko musamman ma idan mace ba zawara ce idan ta yi idan ka ga da a kasar hausa banda yanzu da aka canza abubuwa da a kasar hausa idan ka ga mace da bakin lalle a kafanta to ba zawara ne suna neman miji eh ina ga maka da ka gani kana ci ko ta ga amfani zuwa makaranta yi na'am ba ya shi ne muke faɗa yanzu abubuwa da a cancanza kawai to amma za wannan baƙin lallan shi ke nuna cewa wannan matan tana cikin zawarci ne wanda yake da ido shi ke nan sai ya je ya tsaya abin shi an gane wannan ɗin Ah, to ba shi bane ma suke dan yin addu'o'i a cikin lallan da ake yi ko eh mana Allah kai idan sa ka gani ni iyo na Allah ya kai ki wani wurin ba sai nan ka Allah ya kai ki wani ka gani ba alaikum na gani an gane wannan to ka to wannan yana daga cikin hujjar malaman kasan Hausa cewa wasu malamai sun ce za a iya ganin diddigen sa to tunda za a iya ganin diddigen shi ne sai a yadda a yi lalle dan sai da zai nan ne zai ja ido ka gani ko lil fakirati aka ce su ma fa wannan lallan ga fakirai ne ma'ana wanda ba su da ƙarfi allawati yastagilna fil mazari wa'anda suke shagaltuwa da yin noma to sarakawa ke to kaga wanda suke masu kuɗi ne ai ba ta tsaya wani lalle ba ko ba ka bane eh za mu a rika tambaya ne a wance kwana biyu mun ganta a gida ya auren ya mutu ne da ya ya mutu ne to dalla in ka gama da shi a gaya akwai hannu da shuni a gidan ko ba komai za a ce yar magani eh ko kuma wani da yake muna mai fata Allah ya sani wa zalika qawluhu ta'ala wannan kawai Allah ne wanda yake sarki da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabin qul li azwajika ka gaya wa iyalanka mata wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina da sauran mata mu'minai menene sakon Allah Allah ya ce a gaya musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su dawwama a cikin jalbaba shine shi hijabin su to wannan hijabin kwanan nan ne aka mai da shi wannan suran da muke gani a sa shi haka a kama ne amma da yadda kaga mutanen Maiduguri nan suna yi a samu wani katotan gyale fashmina ko ko ya ce gyali haka na fara dai fashmina sai a karannata jiki a lullufa jiki da shi to wannan shi ake yi wannan shi ne wannan aya domin lokacin babu wannan ayoyin cikin da ake a kama nan a wannan duk babu an gane wannan to abin da ake nufi a wannan lokacin shi ne mace ta tsirta jikinta gaba ɗaya ta yadda ba za a ga wani abu wanda yake nuna alamar jikin mace ba ma'ana nono a hankalinta ba zai ba zai billo ba haka ko bayan ta ɗane ta haka kamar yadda ake ma wannan a baya yanzu kun ga wani salo da ake ma a baya yanzu ko idan ka sayo matanka a baya sai a kai wurin tela sai ya yanka nan ya ƙara yankan can ko ba gaba sai a yi shebin ɗin shi dai abin da ake faɗa duk wanda ya saba wa shari'a in kuma har za ta yi wannan to ya zama cikin ɗakin da kawai in za ta sa wannan a baya to ya zama cikin ɗakin ka ne kawai za ka gani dama dan kai aka yi to amma yanzu kuma zai shiga cewa titi da shi ko in ana arabian night sai ka tun sa shi sun tau ko kuma ka gani kenan kana zuwa daidai nan ka Allah ya yi mana mu je gaba a sai su yi ba Allah ya yi mana wala ba shi mu je wa qawluhu ta'ala da wadan Allah madaukin sarki da yake cewa wala yubdina zinatahunna kada su bayyana kawansu ma'ana kada su bayyana kwalliyansu illa ma zahara minha sai dai abin da babu makawa sai ya bayyana malaman tafsir suka ce to menene wannan abin aka ce suka ne ta mukan hanya shi ne kawai wali ko wali yadribna bi kumrihinna ala juyubihi su sanya wannan mayafin nasu ya lullube su haka ba tare da suna gani ba a wurin karatu ko malam bai lura ba malam ya lura to mu ci gaba ya lullube jikinsu gaba ɗaya ba tare da wani abu ya bayyana ba wala yadribna zai to وليضربن بخمرهن على جيوبهن wannan ya zo a cikin suratul nur in mutum yana son ya kara ganin bayani sai ya je duba qur'ani suratul nur an yi bayani killa killa Allah ya ba mu ikon gyarawa at-thalithu nau'in hijabi na uku shine Allah ya kuna istilatu bainan nisa'i wa rijal shine kada ya zamanto akwai cakuduwa tsakanin maza da mata shi ma wannan nau'i ne na hijabi sai a ce maza suna can mata suna nan an gane mata suna can maza suna yi kamar da yadda kake gani ana yi a makaranta kamar islamiyu da ce nan farayin na mata ne nan farayin na maza ne idan a wurin tarurruka ne sai a ce can wurin mata nan wurin maza maimakon a ce nan namiji nan namiji nan mace nan namiji nan mace a shi ma wannan wani nau'i ne na ijabi shamaki tsakanin maza da mata har wani hadisi in ban yi kuskure ba yake cewa a nesanta numfashi tsakanin maza da mata an gane wannan ko illa ma'azi maharami sai dai wanda yake muharramin kai ko muharramin kai to ya halatta wannan ba laifi in sun haɗu wuri da kamar misali da kai da kannuwanka ba laifi don kun zauna wuri da ko ba haka bane da kai da yayarka ba laifi wannan ko ba haka ba da kai da yar wanka ai ba aure tsakani wana ya haifi yarinya mace to dan mun zauna tare ba wani abin da in dai ba yanzu dai da aka samu dai karancin tarbiyya ba sai ka ga wa da kanuwa ma suna lalata ko ba ba ba samu ana samu akwai kes ɗin da wa ya makanuwan shi daji ɗin mamun su sai baban su ɗaya to na faɗa wannan ne saboda mutane san yadda tarbiyya ne ya fara yin nisa da mutane sai mun ta addu'a Allah ya tsare mu ya tsare durwobin mu dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa abul nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi aka ce wannan gama garin ya hada matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran gama garin mutane da kaurihi sallallahu alaihi wasallam domin faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yakhlu wanna rajulun bimra'atin kada wani mutum ya keɓanta da wata mace illa ma'azi mahrami face sai da wani muharrami an gani ko kamar misalin da muka bayar a kwanaki mutum ya zo taɗe wurin yarinyarsa kawai shi kenan kawai sai ka ga kai ya su shigo kwano kama su yi kawai sai ka kuma ka ɗan zauna daga can gefe kana ɗan karanta jariranka to na to ka bi daga bar musu falo ka ce in kun gama ka kullo ko ba to ka gani ke nan a gaji a sai ka dan samu kuje nan daga kan da yake kuma suna daga kan kamar inda malam Muhammad ya ko kamar inda Allah Ismail ya suna tiran su kuma kana nan kana karanta jarilan ka har ma an dan wani abin sun yi wani abin da zaka ci Allahu akbar sai ka dan bulbul ai ba ka kuma mutu ba ki ba ai yawa ga nan da yare to to ai shi ne ai sai sa ke ji zai tosu ta yaya za ka iya faɗa to za ka ce ba a to ana nan da ke yin kuke ai na sa ba ke ji za a iya ba su game a ba su waya a ba su game duk baka san ba za na irin wannan yaudaran ba ke zo in sa maka game din mota ko PS ne ko me suna abin ai akwai na wayan shi wani abu na game din da nauyin kwallo PS ne ko mene wa ko na ne ko shi PS ko ko PS PS sai a sa mai a waya shi ke yanzu da daddannawa su kuma wancan suna da wani daddanna wani abu Allah ya tsare mu wa fi hadha al'am a wannan shekarar ne shekara ta biyar furid al-hajj aka farlanta yin aikin hajji alama ne tafa ilaihi sabila ga dukkanin wanda Allah ya ba shi dama da iko da ya sami almuslimu na fi makka domin musulmai su haɗu a ɗakin nan na ka'aba wato a garin na makka wa ya ta'arafu domin su kana su ƙara sanin juna wa ya ta'idu kuma su ƙara haɗa kansu shi ne idan fa'idan aikin hajji shi ne a san juna a ƙara samun haɗin kai to amma yanzu mutanenmu da yawa ba abin da yake kai su ne wani har ya dawo ma bai wani bai yi wani sabon abokin ba to ana so tun da ka je duniya ne wurin gaba daya kai aboki daga america daga indonesia daga ina ne daga china rusha duka in najeriya ne kayi daga dan akwa iban dan delta dan sokoto haka duka an san juna a kara dai sabon har kan su suna tsara su ba ma yanzu duka ba abin da ake ko wasu allah allah suke ana idan da sallah su koma daki su je su so gwal ko su so jallabiya ko su hula ko su kallo kallo ko wani abu makamancin wannan duka abubuwan yana da kyau mutanen mu mu ƙara komawa kan ainihin fa'ida na abubuwan da ake ake daura mu a kai din yanzu misali ni na nan garin kabancan na je aikin haji sai na dan china za mu fara sanayya to menene ake samu a China wanda mutane na suke bukata a ana samun wayoyi saboda akwai wata waya ta shigo garin mu ana ce mutum take wani ce maka akwai wasu ma da yawa irin wannan to amma ni banda jari sai ya za mu san yadda zari za a fara turo maka da guda ɗari abin da gaskiyar mu fara mu fara gwada ka mu gani ko ko me ake samu ina da fita muna da zabi muna da kaza muna da kaza shi ma sai fara bincike a garin su wane ne suke son irin wayannan abubuwan kawai sai ga ana turo maka ka turo muna son can tamanin na tuta zabi muna son can ɗari da ashirin yaya na sai ruwa to ka gani sai ruwa ya wuce da shi sai ga mutum kawai nan da nan ya tashi arziki ya bubuda to amma mu muna nan kawai sai Allah ya ce mana Allah ya ce mana wannan kuma shine abin da zamu dauka karatun mu na sira darasi na gaba mu je mun kawai ta bayani shi saura mai mai ba a ina a Saudiya to yi tambayan sa to eh to akwai kuskure mana sai a gyara ba amfanin karatun muke nan in da ka san akwai cuɗanya da ake yi wanda shari'a ba ta yi ta wace za ka gyara shi ne aka ce in akwai cuɗanya a ba ni a tamfa na baki shi kenan wannan ba a yi shari'a bai hana ba an gane ni ka san abin da turawa suka kira wani yingili an gane cuɗanya shi ne abin da aka kamar wajen mu da cuta eh ai cuɗanya ya wuce masu a to wannan kuma haramun ne har ma wai haka ni dai ban ga ana yin haka ba gaskiya ni dai na ga suna aunawa ana shekewa shi abu ne da muka sani ana gogayya da mata a wurin sai ita a tsoki a can daji can kauye ya kamata wata rana a kai mana goyon na hango na zo kallo ne a garin nan ai ba kallo na zo yi ba duka duka za mu je yanzu ka daina yashi ba za a ɗibo wani a ɗaura wa mutum ya kai ya zo ya biya a cikin ruwan mutane na shiga suka shiga suka zo ni ma nan za ki samu ya shiga ba musulmi a wurin kenan na gane sai ta shiga ruwa haka Allah ya tsari Allah ya kare Allah ya tsari to duk dai abin da muka san cewa babu kyawu mu a matsayin mu na musulmai sai mu ta kokarin gyarawa mu ta kokarin gyarawa idan shi ne ake magana ba a ce kun da ido ba ko ba za a karanta maka ba na a wannan sabon ne to za mu ci gaba a wani shafiya a wani shafiya za mu ci gaba awwalan منها النظر إلى من يجل له نكايها malam ya ce na farko duba ila man ya hillu lahu nikahiha ga wanda ya halatta ya aure ta wani irin duba ne aka yadda kai mu matan da za ka aura malam ya ce awwalan minha an-nazar ila man yahillu lahu nikah bi qasd kitbatiha kai ta hadith an zai kalle ta ne da nufin cewa tunda ina son na aure wannan yarinyar a jikinta akwai abin da ni nake sha'awa. Shi kenan, misali, ɗansa ne yana son mace mai mama, mai nono sosai. Shi kenan, zai samar da wuce zai kalla, a ba ta da nono cewa ba zan na wani. Gudan kar a zo a yi aure ya ce, ai ba a zo ba irin su nake ce. Kawai ni na yi maneji, kasan ko mata ba ka kan wannan cin mutunci ne wannan. Ko ba gaskiya ba. to babu abin da kake so a bikin wannan tare ta wuce ga wata yan kaga tana da abin da kake so shi ke nan to shi ke nan sai gidan waye ya sace a gidan harmari harmari ya albarka ba la ilaha illallah kowa kowa ka gani shi ke nan kaga ya gani yanzu abin da yake so yanzu ya gani shi ke a wani shi ba mama bane shi yana so ya gaba shi ne da baya kamar doki ke sai ya kalla eh suna da shi ke yarwa a ta ayyana mai armani ka arma da masu zamanin aliyu la ila da gani to daga nan sai an gani ko a saurayi ne irin dan zamani shi ba zai je gidan iyaye ne ma izini ba sai tare su a hanya to kaga dama ya ga abin da yake so shi ya sa yake an gane shine abu kakka manta wannan an ce sai inda gaske kake kana da niyyar yin aure ba ka da niyyar aure shari'a ta hana maka irin wannan kalle kalle hadisai shari'a ta lamin shawar kalle fuskanka da dama ba wani kuɗi shi ma abin da ya aka yi da mutum zai iya kallon fuskan mace saboda sanayya ko da wani abu zai faru da ita wani ya zo ya ce da Allah buga wata mata ta wuce nan ba tana da hukunci ta aiko mun ganta ta sa a tamfa kaza shi eh, ta yi nan ko kuwa motsa ya buge ta shi a ai kamar yan gidan tulare ne ne ita ce shi kenan wannan shi ne abin nan ɗin. na biyu saniyan nazarin rajul balig al-aqil shine kallon mutumin mutum baligi zuwa ga mace baliga ko makamancin haka malam yace to nazarin rajul balig al-aqil wa man fi hukmi duba na mutumin da yake baligi ne mai hankali da kuma wanda yake wa- wa man fi hukumi da kuma wanda yake a matsayin hukuncinsa kamar wanda yake adolescent kenan kaga bai riga ya karasa baligi din ba to amma akwai hukunci a kai ila barin imra'atin ajnabiya zuwa ga jikin mace wacce take ba halaliyarsa ba aka ce gairal waje wal kaffaini banda fiska da tafukan hannaye walau gaira mushtahi ko da ko ba da niyyar sha'awa bane da gairi halitin ba da kuma wani bukata bane fa haramun haka ce haramun in dai abin da ya wuce fiska da tafukan hannaye ne ka kalla kai ko ba aure za ka yi ba musulunci yake haramun Allah ɗaya ya zai mana. Kurakuran ba da muke yana da yawa. Hujja aka ce Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a gaya wa mu'mine su rika rufe idanuwansu suna rinsa idanuwansu kamar abin da muka karanta a sira yanzu kaga yadda shari'a musulunci ne kaga mun karanta a can gashi ya kara da mutuwa nan wani aya na 30 cikin suratul nur wannan ne wajhul wa wajhul istidlal wurin da ake kafa hujja da shi shi ne a cikin ayan annal ayatul karima ita ayan nan mai girma ta'amurur rijal tana umurtar mazaje bi gadil basar da su rika rinsa idanuwansu li'annahu domin shi wannan idan mazannatul fitna shine mafi tayar da fitina wa muharrati sha'awa da kuma abun motso sha'awa sai ido ya kalla ya gano cewa eh wanke tana da mama shine sha'awa zai tafi Allah da mutaci ka gani ko ka gani ko sai ido ya kalla ni idan ido bai kalla ba sha'awa zai motsa fitina zai taso to sai aka ce to sai aka ce maka kai ka kulla idan baka kalla ba ma ballantana fitina ya taso ko sha'awa ya motsa amma nazar ila alwaji wal kafain kaga kallo zuwa ga fitina ga tafukan hannaye fa haramun qawlan wahidan haramun ne kai tsaye inda khawful fitna inda ake tsoron fitna ma'ana an sani idan wane ya kalle ka to fitna ya tashi kawai domin shi har asiri yake da shi kun san akwai irin wayannan mutanen wanda in dai har ya ce sai ya yi lalata da mace ko matan aure ne to sai ya yi kuma za a ga matan nan sai ta ji shi saboda asiri ne to wannan aka ce haramun ne kawai sai karin ma a yi an gane wannan a ba shi bane ranar wani a nan yake fara cewa ana ma sayarwa yanzu a titi zaka ji ana siya ko in dai har doye ka kalle ta sai ta bi ka Allah ya fi mana Allah ya fi mana abinda kuma mutan- mutane suke mantawa shine kai ma fa zaka zo ka hayo yaya zaka jin ammana ta haka ko ba shi bane da irin tsari gidan ya zaka ji kai ma zaka yi aure ya za ka ji idan wani ya sa irin wannan kwallon ya yi wa ka irin wannan ya je ya lalata ne ta kuma aka samu cikin har kawo maka ɗan shege gida shi yaushe ne yana jin gaurawa yana faɗa yana cewa wata mata ta kirawo shi wai tana cewa ɗanta na farko da mijinta ba ɗan mijin ba ne ɗan saurayinta ne kuma wannan mijin shi ne yake ma wannan yaron hidiman komai ba tare da ya sani cewa ba cikin shi bane yanzu ta abin da ita tashin hankalinta shi ne matsala kan gado ba yanzu ya za ta yi shin za ta gaya ma wannan mijin ne cewa abba ba ɗan shi ba ne ko ko yaya za a yi ko ko in a bari sai in ya mutu shi kenan shi ma yaron da ya gada daga baya sai a ce ba na shi bane ko ko yaya za a yi yake to gwamnati ne sai an karɓi gwamnati ne ne ban san gaskiya ne a wasu ba suna da auren an haihu ɗaya biyu sai ta fara zina kuma ta fara bin wasu a haka kuma za a kawo maka wanda ba saboda haka ba wai dan farko ba yake iya zama ɗan zina dan tsakiya ma a tsakiya hakan ya samu a ƙarshe ma hakan ya samu kawai da ta addu Allah ya tsare kai ya tsare zuri'an ka dan alfarmu manzon Allah su kuma maza su ji tsoron Allah su gyara mata ma a ji tsoron Allah a gyara shi kenan mu je gaba allati hiya mailun nafs wanda ita wannan fitinan da ake gudu shine karkatan zuciya wa du'a'uha da kuma kiran zuciyar nan ilal jima'i zuwa ga zina wa muqaddimatihi da kuma gabatar da abin da yake shimfiɗa ne zuwa ga zina kamar taɓa mata hannu yi mata takulkuli ko ba haka ba dan sai mata waya iPhone 3 ko yake yanzu an wuce a iPhone 3 ko iPhone nawa ake iPhone 11 to ka gani duk ka ce mata a ka ka tsere ka tsere ta ke nayi ko ba a nan nan muke gani a Facebook ko jami'a tana faɗa ko menene za a iya yi da ita a yi in dai za a ce mata iPhone 11 ko kun ga kun ga na gani na gani ai ko menene in dai za a yi da ita ta yadda a yi in dai a ƙarshe za a siyan mata za a siyan mata iPhone 11 to ba ka ji yanzu ma ya zama iphone 12 kai ko ta ce to yanzu ka ma kai ta ce to ka ga yanzu wancan ta yadda an yi ta akan iphone 11 ai ta zama ya kauye yanzu Allah mun tuba Allah ta yafe mana shi imani yake magana wa muqaddimatihi da abin da zai ja hankalin mutane zuwa ga wannan jima'i din wal fuqaha wal madhhab malaman mazhabobi suna da zantuttuka akan wannan inda adamul kawfi min al-fitna yayin da ake ganin cewa fitina ba zai faru ba dan wane ya kalla fiskan wance ko ya kalla tafikan hannayenta dan fiska guda biyu na farko alwajibul awwal fiska ta farko da mutaqaddimin ashabi annahu la yahrimu an-nazru walakinahu yajuz ma al-karahati li mutaqaddimin ashabi ga wanda yake gabatuwa zuwa ga abokai ma'ana ba shi ne bane annahu la yahrimu an-nazru ba haramta masa ya kalle ta ba walakin nahu ya tudu cewa ya halatta ba aure yake nema ba mal karahati tare da karhanci da kauri ta'ala don faɗan Allah mu dauke sarki da yake cewa wala yubdina zinatahunna kada su bayyana haukawansu kwalliyansu illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana suratul suratul nur aya 31 ga shi an sa fal muradu min qawlihi ta'ala abinda ake nufi da wannan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha illa ma bara minha shine alwajhu fiska wal kaffaini da tafukan hannaye haka za kaman haka qala ibn abbas wannan shine magana ko tafsirin da abdullahi dan abbas ya faɗa wa sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha da nana aisha idan Allah ya kara tabbatuwa a gare ta wa gairi ma da wasu malamai ma har su fassara wannan aya imamu tabarani ya rajjahar da wannan alwajhu tsani fiska ta biyu annahu yuri cewa yana haramta li'annahu domin cewa shi ai annasu kallo zuwa ga wannan matan maganatul fitna yana iya tayar da fitina wa muhabikin lishawa kuma yana iya tayar da sha'awa fa ya haru sai a haramta shi saddan lizara'i domin toshe dukkanin wata kafan da barna ta iya wanzuwa wa sautul mar'ati kaga muryar mace da kake ji kafai kafai al ajnabiyya wa shi ajnabiyya laysa laisa bi aurati malam yace ba al'aura bane wa yajuzu al-isga ilayhi malam yace za a iya sauraren shi inda amrul fitna inda ake da aminci akan fitina ba zai biyo baya ba sai ka ji muryar ta kamar muryar ta wuce sai da cikin nan muryar ta ma kawai zaki ko ya ita ka san wannan ma fitina ne to haka ce in har fitina zai biyo bayan jin muryar ta karin ma a ji muryar nata wa in khafaha haramu in ku aka ji tsoron hakan to ya zama haramu kuma nan za mu tsaya saboda lokaci ya riga ya kai za mu tashi na uku annazuru ila barnin zauja kallon jikin matan da za ka aura yaya yake abin an gata addinin musulunci malam ismail za ka kara aure to za a kalli jikin matan ko ko kawai ta san hukuncewa da hijabi da hijabi ka ji ma ya yi malam ya ba mu ansa ya ce ina ku cire hijabin ta bar kayan kayan al'ada sai a duba a gani eh yayi Allah ya ce mana kuma wannan shine karshen darasin mu na yau da za mu yi Allahumma amfana bihi amin